أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin 27 ga wata na ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da 16 ga watan 3,2026 a karatunmu na jiya muna cikin suratul tauba mun zo aya ta 54 lokaci zo insha Allah kene yau za mu tashi aya ta 55 kayan nan akwai mai tambayar cewa zakatul fitr da ta zo shi yana da yaro biyar amma yanzu na yaro hudu gare shi yau muna nawa ga wata 27 aya ku saura kayan ki kamar rama Allah kwana biyu haka yanki haka sare yanzu kaga magana yaro ga zaba kana daya insha Allah Allah warware ka hinnan kin sha wanda yake da misali kamar da Yahudi sallah ta zo baka da abinda zaka bada gaba da misali kamar da ku biyar ne kana na hudu na hudun zaka bada shine a kanka in ma na daya gare ka shi zaka bada ɗayan bai hauka ba magana kenan ba wani matsala kan la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wannan haka ne ban jibo abinda baka shi Allah bai ban gaban shi sai maganar ita ma wankan biki sai an sunce kai kuma masalar sunce kai na mata masu haida ne abin ya biyo wannan abin da yi huta daga shakka a sunce gashi a sunce kitso abu daga wata sai wata to amma maganar cewa wankan bai yi ba shine matsala ba a ce gaskiya maganin mahiyar jamhur suna kan cewa mustahabi ne ba wajibi ba ko suna ga wajibi ne abin da ke mai sabani gaskiya magana kuma duka maganin da ake kawo suna da shuba ba abin da ba gaskiya sari karara masu cewa rashin wankan rashin sun ce kan zai bata wankan gaskiyar magana amma akwai wani abin da ya yi kuran a sun ce kan shi ya yi an akwai dama sun ci gaskiya amma bai hana wanka yi ko da ba sun ce gaskiya magana kamar da hafiz ibn hajar cikin fatawar bari irin su usaimin su bai wani malaman akan haka suke da madogara ko kwara akan cewa bai zama wajibi akan cewa ba sun ce wankan bi ba amma wani abai wani rikicin ya zo kuran a sun ce ce lahiya kuran sai salatu tasbih idan mutum ya mance tasbihin a wata raka'a ita dai bata kawo wata ba damar da ba kawo ba damar tasbih kwanan tasbih ya wuce ba magana kabla ko ba bi illa kwanan kana so ka baka ta tasbih ga cikin gurbin kurin amma babu na da ake yi bayan an ka bar wani rukuni baka tasbih ba illa wannan misala wannan sallar kuna ana manganu a kanta shi lalle akwai su malamai wanda suke inkarin sa tasbih haka ne kullum da muka bayani shi malamin yakan yi hukunci kan hadisi dalilin isnadin da ya zo mishi ko mace hanyar da ya zo mishi zai hukunci akan dalili kaza dalili kaza zai hukunci to amma abin da ake magana in haka samu wani malami kamar shi ko wanda yi shi ya samu su dalilai ko ta hanyar wani ba wannan ba zai iya ture magana wancan malamin shi ya yi hukunci kan wancan kuma wani ya hukunci kan wannan a yanzu dai na ga kamar malamai da wani karnin a yanzu aka ce sa albani din sa amar shakir zama cikin malaman sunna sun tabbatar da salatu tasbih ta tabbata duk misali wata wasu mara yanzu da ba wata fahimta ce amma wani malaman a yanzu dai aka ce sun ci abu ya tabbata na gade kurin za a daga masa kama gaskiyar magana kuma sun tabbatar da ta tabbata sai mutum bayan tahajjud zai iya istihara zama salata mai zaman kanta ba ka sata cikin salin kyakkyaman da ne salata mai zaman kanta gidan ko ka yi tahajjud bai hana ka yi istihara ta kama salata mai zawa mai sababi kuma cikin alamu
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم nan kamar da aka sami yawan lokacin ya wurare za ka ga wanda suke kahurai ko masu ma'adawa da addinin Allah hegansu da wani abin duniya ko yawan jama'a ko yawan dukiya da sauransu ta wannan aka samu wawaye sai su rude su a ganin matsayinsu na duniya sai su rinka bin maganarsu ko suna kai su baro su ko ganin halinsu ya birge su to shi na Allah subhanahu wataala ke ma manzon shi kashe kan cewa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyarsu ko diyansu kasu birge ka ba wani abin birgewa akan dukiya ko yaya da kahurai ya ce wannan ɗiya innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya Allah yana so ne zai azabtar da su da wannan ɗiya ta a rayuwar duniya a duniya samu yagun ɗiya su gama ka azaba wannan abu ne a yakace aka samu ɗiya wani ɗaya ka ce gwanon ba kayu ba ya hana ka barci na kama bai bari ba a takaice kowa san dai irin musiba ta diya kuma da Allah ya sa ma san dan ita maka gana ma bala'i diyar da take da goce ma Allah banda ma ba san maka aishi ba an samu diya cikin diya da haka kan samu haka nan kuma ga wahala da su hatta dukiyar kai ta wahala ba hutu cikin tara ta kuma ka more ba kaga ko wahala kaga ba magana ne maganta kira Allah iya so ne musu azaba da wannan dukiya a hatalin dukiya abu ne na jin daɗi a mori a ji daɗi haka iya su kawo maka amma Allah sai juya abu maimakon an wani zamta maka musiba dukiya ta zama musiba ayan zama musiba gare ka sake nan kasu birge ka da tara dukiya ko da 'ya'ya ga manuwar da Allah yake da su innama yuridu Allah li yu'azzibahum kullum manuwar kullum Allah yana son ya azabtar da su ne biha da wannan duniya da wannan dukiya fil hayatid dunya anan duniya ka yama lahira kuma wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma ran zai huta cikin halin kafirci haka da tasbirgin ko da ba an burge kawo Allah ci gaba ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم nan dai Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin halin munafukai halin da suke ciki Allah ce ga muku hakikan halin su yace wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum laminkum wallahi tare suke da ku me yake ka rantsuwa akan same su da wani abu na shakka ko rashin imani wanda musulmi bai wani aiki daga anan tunkare su isa rantsuwa da Allah wallahi gaskiya mutane kaza kaza suka ne da suka rantsuwa ta kare kansu don ana kama su abu da yawa da ke zabawa mai ƙida bai wani aiki Allah ce suna muku rantsuwa da Allah innahum laminkum lalle tare suke da ku haka suke rantsuwa da Allah alhali Allah ya ce wa ma hum minkum alhali ba tare ba suke da ku haƙiƙa a baka da kurin walakinnahum qaumun yafarqun su kurin mutane ne matsaurata matsaurata ne kurin me matsauratan suna imani ne da wannan rantsuwa da zama cikin ku kurin dan kare kansu ne kurin eh kare kansu ne kurin suke dan ka a dauke da zaman ka hore ne kurin shi tsoro ne kurin matsaman matsaurata ne haka Allah ya ce law yajidu malja'an aw magaratin aw mudkhalan law law ilayhi hum yajma'un nan Allah ya ce inda za su samu Ibn Abbas ya ce me inda za su samu wani shiga wata shiga na magarat cewa kamar ja'a su samu wani wuri da za ta laɓe wani garu ne wata kariya ce za ta musa kariya daga inda bakon kai gare su ba idan kini za ta wasa wani gari ko wata ƙasa za ta ba ta kariya da ku ce malija au magaratin kai koda za su samu wani wuri loko a cikin dutse su laɓe ba ku ganin su a mudakalan kai duk ma wata mashiga za su samu dama ta musu kariya da ku lawan lau ilaihum jimin da sun ba da baya duk gudu sun shiga nan mai wani ba na magana kurin zaman dole suke a cikin ku neman babu inda za su je ne sai nan ita da ku amma inda har akwai su malaba wurin gudu su tsere da cikin ku wala da sun yi kurin kenan zama ne suke kurin kare kansu tsoro amma ba sa son ku kuma ba sa tare da ku kuran kusan da haka Allah ce gaba ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
ومنهم من يلمزوك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون daga cikin dai halinsu Allah ce daga ciki akwai masu aibanta ka akan sadaka fa in utu minha rudu an ba su abin suke so isasshe za a zama lahiya in ba ba su ba ta da hankali wannan aikaci a nan sallallahu alaihi wasallam ko ruwa cikin bukarkun su sai inganta dai wani ya zo ya isko ana annabi yana raba dukiya yana rabawa sai ta wallahi ce ya Muhammad wannan raban naka babu adalci a ciki gaba da gaba na kullum baka adalci kwarai kalma ce mai muni kuma gaba da gaba da annabi sallallahu alaihi Umar zai hau kanshi na bi kyale shi ya ce amma na tabi ko ka tabi har aka waye gari idan ni ban yi ba adalci wa zai adalci a duniya in har ni ban yi ba adalci wa zai annan ne annabi ce ma Umar kyale su irin wannan ya bada baya za a samu ƴaƴan shi abakan tahiyar shi ko daga jikin shi wanda shi ne kace za ku raina sallarku da sallarsu za ku raina azumin komunsu za su kauta daga addini kamar mutum kibiya daga cikin malama kazalika annabi da aibanta wa da dade wannan hadisin na magana kanana masu kanshi annaka zai ko da wajen wazin da ake na da ana ta wazin wata hadisin ne zala ne hadisin ne zala wasu sifofi ne a cikin hadisin an ka diba aka ce eh kuwa da ana ce za ka raina sallarka da sallarsu azumin ka da azumin su zaka ga kananan yara ne kaza kaza kaza shekarun su kanana ne duka da uwa kusu to wannan mas'ala hadisi ne ya tabbata kuma ka yi mu mu ganshi ko ka kai fasara a ina me ma'anar wannan ruwaya ka kanta duka wurin da ganshi ko bukhari duka da ganin da ganshi akan me yake zawa wannan ya tabbata sahabbai tun da ran sun bayyana kuma irin aikin su koyo kai irin aikin su ne gurin iya daga cikin a ce siffa ta khawarij iya ta gaba da aka aka jera su ne suke da wannan abin da aka jero na maganar eh kahurta mutanen da maganar yawan ibada da yawan sallah dole ya tabbata daga khawarij amma a yanzu misali kullun dan mutun ya sallama kiyo ta shine su misali shi kana magana suna ka bude magana ya kare ya kare nan sallah ka kanta su kun ga yin zalla ko sallah suke dogo sallah su ko an saba sallah minti uku ake da minti uku minti uku ta yawa minti guda kai sallah ko a zahar ce minti Allah sallah to da an karanta ya ce sallah da ko irin sallah akan tasu sallah kun ga suni ya ce yin zalla alhali imam maganar shin wannan abun da aka jero sallah kaddara masu wane ne a sallaci aiku eh sallacin mun matsala duka maganar tana kan irin abin da suke yi wani mutanen aikata sun zo sun yi abin da suke yi sun kawata sabai sun yaƙi sabai da abin da kyauta sun yi kun shi dan adawa ya suna yace wai ahlus sunna da gaza to na aiki ne sufa ce wai kai da irin wani halayen na kawata mutane na me yake cewa na huta daga addinin abin da dan wannan sun yaƙi sabai tun da ransu sun kashe wasu ma kuma a yawa ƙila su in kai laihi kabira kai kawuri ne kurin kurin kawuri ne kai ƙarya kawuri ne da kai ƙarya kazan kawuri balle magana shan giya su ba magana kabira kuma cewa in ka mutu wuta har abada ba wani ceto to da shiga wuta ko wuta ce har abada da suna gidansu a takaice dai shi aiki mummuna duk wanda ya shi ne ba suna wani irin wani aikin duk wanda ya wani aikin shi ne mana yi muku aiki a wani abin har ta kawo asalin da ake haramta aski a nan aka ce ko ba kyau dan fodiyo rahimahullah ya kawo magana cikin tashi me masalar cikin siffofi da aka jero na kawarij akwai simahu tahlib aski suna za gano suna suna aski to shi ke za su ke zama haram amma alamomin gano su ne annabi ya aski ba kuma ya sa a yi aski har ya sa yara a musu aski ya ce aski haramu ne ko ka karatun qur'ani da aka ce suna karatun qur'ani amma iya huta daga ma'ana kamar suna kanta ne bi shiga zuciyar su suna karatun qur'ani ya ce karatun qur'ani zama laifi kaga ne wannan wasu halaye daga cikin halayen su ba a ce dan wannan an haramta karanta qur'ani ko karatun qur'ani kira'a mai kyau ko har sallah mai kyau ko kuwa an aski haramu ne a aski ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam har ma cikin aikin haji iya daga cikin sharadin yin aski cikin abubuwan da ake haji ko ya ka aski ko har ma an baka yi ba kaza a takace har ma da hihi ko aski akan kuskus akan tsaye ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam a haka ya kira wani Abdullahi bin Ja'far ne da tun baba sai mutu yace annabi ya kira mu duka aka bar aski da hannu a gaban shi a takaice aski babu wani haramci ko shin aiki kai ko wani ko ka bari wani bin bazan yake cewa ba wata fadala ta barin aski ko askewa barin gashi ko askewa duk wanda mutum ya zabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kurin ko aske gaba daya ko ku bari gaba daya abinda kurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ya hana zanko shashanda eh ya kai shakar kuma na shakar kuma shakar kuma shakar zulu ai aski rabi rabi da gashi rabi ba gashi ko a tara su ma anan ai kwaskwas su ma anan nan a aski wanda kwaskwas kin tagwarawa duk haramu ne annabi ce ka aski gaba daya ko ka bari gaba daya shine kurin amma diyan da za a yi in dai ka bar gashin ko ya kawo annabi gashin ya sauka ke sa wannan kai har iya mai kamu gashin annabi zalama kama shi ke mai kamu a dare mai aka miki zuwa dare shi kenan ba ta yawa kutar gashi yace ba mu wannan duka al'adamu gashi ya ce kan ka bulbulai na tijawa sai su ce ka hure ni barin gashi kamar ka wuce to da kawace magana ta dan bodiyo Allah Allah Allah ka hurta mishi daukan gashi da yini barin gashi ko ka ko ka ko ka aski dai ne kai ko wani kana so na'am ya namta ka aski gaba daya ko ka bari gaba daya kirma wata fadala ta kolo ba fadala barin gashi kulkul ne kai kana da zabi amma kakka yi zanko kun shi annabi hana alqata shi annabi hana yin yin yin zanko kura a takaice da wannan kenan sun aibanta annabi karara akan cewa bai adalci annabi ya wannan kalmomi na cewa in bi marji wa zai adalci idan cikin suka suke mishi ne kura Allah ya ce garin daga halin su in aka ba su za su zama lahiya in ba ba su ba a tada rikici kurum shi ne fa'in utu min haradu in aka ba su za su zama za su yarda wani yuta min ha ya zama sakatun in ba a ba su ba za su gushi kira a tada rikici kina ba su na zama lahiya in ba ba su ba zama lahiya ci gaba ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله نالا يجي عنك دنسو أبن ديداتي maimakon aibantawa aibanta manzon shi akan dan ba baka ba Allah ce da suka dangana shine yardar da suka dangana da abinda Allah da manzon shi suka ba su kenan da shine mahi alkhairi ta hasbunallah Allah ya san mana sai tun Allah mai fada gaba Allah kuma ba mu an zuba gaba an ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya rabu kun lokaci ba irin nagari wanda kowa yake haƙi daidai za ka wani abu na dukiya na mai yawa sai diba dace ya kamata a ba wani da yawa kuma wani bayan ba shi ba annan sula an kawo iya rabu ya ba ga wasu ana annabi ya ba wannan ya kyalake wannan ya ba wannan ya wannan da kuma na zuciya rasu wallahi ka ba wani ba ka ba wani ba ka tsallake shi kuma alhali mummuni ne annabi ta kodin musulmi umar a wa musulmi an jima murtiyar su da gaskiya ka raba ka hana wani shi kuma mummuni ne ka hana shi annabi ce ko dai musulmi da Umar a takaice dai Umar gaba annabi ce gaba yake cewa Umar zan yi wata kyauta in ba wani an hana wani wanda na hana na yarda da shi akan wanda na ba wanda na ban wancan da mun ba ba na yi sashi na yarda da shi akan wancan da na ba yace wasu mutane wannan abin zai musu ya musu tasiri na ba a ba su wasu kuma imanin su zaman kan shi yake wa ba su ba zama za ka malahiya ka ji kenan bai kan kyauta ba dan a yana iya iya yin abin da ya dace ni kuran na haka aka ba kun ka dangana kuran in ba baka baka hakuri wannan shine an kan zo rabu ga adi adi ba dacewa ba wanda ba dace kuran wanda ya dace a bashi ba ba shi kai da mu kuran ne ko an zai kama kamata kaka damu abin da akwai abin da ba kawai ke haƙƙi akan shi ba ko abin haƙƙi ko zuka man ganima haƙƙi dole a raba daidai akan sa a fe wata abin na bai zo ba ba wanda ya yi kurum abin da Allah kashi na fadala anan kenan za a raba shi abin da ya dace kun ayi ayi abin da ya dace kun da shi yace kenan da walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da sun yarda sun dangana da abin da Allah da manzon shi suka ba su wa qalu hasbunallahu sai Allah ya san mana kuma sayutina Allah min fadali Allah zai ba mu daga cikin fadalar shi wa rasulu haka Allah zai ba mu daga cikin fadalar tashi inna ila Allah raqibun kuma sai mu muna fadai a wajen Allah ne shi kenan ku dangana kurin Allah zai bada yanzu ba bani wata ran bani kurin ta haka kamata ku yi maimakon ku rika suka kan abin ci gaba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم nan guda hudu kenan yace wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi ibn sabil wannan sune kala takwas da Allah ya haddade wanda suke da haƙƙi a cikin zakka sadaka ta wajibi kenan wannan kala takwas magana mahi kajoji ma da bai magabata ko da sahabbai ma babu wajibcin sai ka ba kowane kala takwas a cikin zakar wani an gaya ma wannan kala hudu su ne wanda takwas su ne suke da haƙƙi a cikinta duk kalar da aka ba a ciki suna cikin maciya ta yi ba sai ka raba gaba ɗaya ba ka ba kowane kala kuma a cikin kala guda kin ma in ya dace aka ba guda ma ta yi ba sai an wada ta gaba ɗaya ba din da yakan dace wani hali zuwa hali akwai halin da na kuma su ce an ce aka raba zaka guntu guntu ba ta yi bayan an ba da gaba ɗaya wannan malamin aka samu sun malamin suna irin wannan magana su ce ba ta wata fa'ida raba zaka guntu guntu ka ba ka dunkule gaba mutum gaba mutum jari abu ne mai kyau amma wani jari shi ma kan faɗi ya fara to amma wannan maganar ba ta sa a ce in aka ciccira domin wani iyata da mutane da ba da masu yawan gaske kuma kowa iya jira shekara ta yi shekara ya ta yi ji shuru kaga akwai matsala kenan a ciccira ba kowa shi ne dole da sai iya tare da shi iya bukata a bashi an kuma abin da kamata a bashi mai yawa a bashi majar mamad amma a ce ga an karba ba ta yi wani matsala ce wani magana kun ra'ayi malamai ne duk mai wani magana ra'ayin shi ne a ce wa ciccira ta ba ta yi ba ba gaskiya ba ne ba sai dai a ce abin da ya dace ya kaza ko biye biye akai ba ta bata ba ko biye biye akai ko shi biye kan zubi babu babu abin sai alifi ba ko kai da ka huta ta kuma ta bata ba amma ce menene wannan akwai hali zuwa hali wuri zuwa wuri kowa da yake dan akwai dama da kabarin a ba wasu masu kabari su yi jaji su maka yabadi su ma su ga masu hudawa an kuma abin yawa masu kewa da kansu suna da bukata masu yawa sai a ce da daidai ko san ko san magana ban shi ba matsala kan shi ba ce dole sai a yi abinta to dai nan Allah ya jero su guda takwas sai Allah ya hasare waɗannan su ne innamas sadaqatu kaga sadaqa ga waɗanda suke da haƙi ita dil fuqara talakawa wal masakin da miskinai kalmar faqir da miskin tun da ma tana da fasara daban-daban ko rigima a waje ne yayi bukata faqir ko miskin dan ga mu da tawon na malikiya da suka ishara anan su suna kan bangaren cewa eh faqiri iya da wani abu miskini ne ba shi da komi amma magana ta imam shafi rahimahullah shi ya ga miskini iya da wani abu fakiri ba shi da komi amma kada da dalilai na shari'a ta hanyar suna wuri da yawa ya karo magana imam shafi rahimahullah na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam abin sananne cikin addu'o'in shi Allahumma na'udhu bika min al-kufr wal faqr iya yawan addu'a Allah ina Allah ka kare daga alfaqar suka ce rasulullah kana yawan neman tsari daga faqar ce kai talauci bai da kyau ce zai sa ka dauki bashi ka dauka akwai matsala talauci matsala ce talauci amma kuka annabi ya addu'a Allahumma hayini miskinan wa amitni miskinan wa shi nufi zumutar masakin Allah ka raya ni miskini ka amshire na miskini gobe kiyama ka tana Allah miskini ka kina akwai bambanci ko annabi ya ne matsayi daga fakar bai san shi amma iya roƙon Allah nan Allah ya raya shi miskini ya amshire shi miskini gobe kiyama ta shi Allah miskinai wannan da annabi shi ba ce dole kai ba kai ya wani da bai da wa gaskiya ba ko ke za ku gaskiya da annabi an da annabi ce Allah ya da annabi ce gaskiya Allah kare mutum ci ba ke lokaci ba shi gaskiya ba shi da kyau sai sa ka bar hanya to kenan a takaice miskini kuma kawo hujja da ake miskini ya dan wani abu ai ka kissal annan Musa da Khadir ai ya kawo maganar waɗannan waɗanda suka yace an masafinatu fakatul masakin ya amuna fil bahr ko kaga wannan wanda jirgin da Musa suka hau shi da wannan Khadir da ya bata shi wannan wannan Musa ke fada an gaba ga mishi wannan jirgin daga nan na karya jirgin na wasu masakin suna aiki a cikin ruwa kake na hasana da kayan jigila suna da motar jigila suna da abin transfer kuma mai kyau ne har iya tsoron sakin zai amshe amma ka ce masaki kake na miskin ya dan wani abu ba babu ne gaba daya fakir ne babu komi shi da annabi kalma Allah mai kariya daga fakar amma annabi iya rayu shi Allah iya rayu shi rayuwa tsaka tsakiya yau akwai gobe babu ana haka da wannan addu'a haka annabi ya ta eh tsaka tsakiya shi annabi haka shi wannan wannan rawi shine meta ta haka kenan a takaice miskini yayi dama dama akan fakiri ya fakiri babu komai shi sai wannan malaman suka ce mun suke ta shi sai Allah ya fara da shi idul fuqara aka fara da wanda ya tsarin bukata shine fakiri da ta mace talaka da mai karamin kari ko a Hausa Hausa ya ta karraba da shi a bambanci kenan sadaka ko sadaka ta talakawa ce da masu karamin ƙarfi wal amilina alayya da masu aiki akan zakkan misali wani shirye da sayin dabbobi ne ware nan kaza aka ware a kaza ko an kayan gona ne su suke aunawa su suke doka je aiji a ware to duk masu aiki dai akan ta ko su suke kulawa da malamin sa'i ya dauke su leburori suna aiki akan wannan tattara dukiya wanda an san asali lokacin da sun raye lokacin sabbin khalifofi suna aiki da dukiya zahira dukiya ta ta bayyane dabbobi kayan gona zakka ta kudi khalifofi ba su shiga cikin ma aje nawa ka mallaka yanzu dinar dubu nuku da kawo da ba su bai cikin aikin khalifofi sun bar ta ga masu dukiya tsakanin ka imanin ka eh ko a da yaje ka kawo ka bada amma ko a lokacin sahabbai da khalifin gaba daya babu ne taba tura a tambayi wannan dubu no gare ka dinar da dubu no gare ka kaga kansu bai ana turawa wajen zakka ta zahiri ta kayan gona a je a tsaya gona a je a tsaya a garke a hudda a ware a je kuma a raba amma ta dukiya ta boye wannan ita ana wakkala ta zuwa ga wanda Allah ya ba abun tsakanin shi da imanin shi da Allah abin da ya hudo ba ku amsa abin da bai hudo ba ba shi ya nawa ne ta gaboye shi da Allah ba mishi wani abu wannan haka ne haka suka gabata wannan magabata halibu ga wada kenan masu aiki a cikin zakka ana biyan su a ciki duk wanda yake jibinta lamarin zakka ana biyan shi a ciki wani mu'allafatu qulubu da wanda ake neman jayo hankalinsu misali shugaba ne na wata kabila ko ta jama'a ana kan ana bashi zai za a yi tattauna da shi zai iya janyo shi ma musulunta shi ne jihar kama ake janyo hankalinsu to wannan annan salama ya bar duniya ana yi abubakar yawo ana ba su akwai asinannu an suna zawa ana ba su umar da ya zo sai suka zo wanda suka saba amsa lokaci ya yi na zaka umar ce a ba ma ba a shi a lokacin nan kahin ma umar ya zo ne abubakar ne umar ne mai kula da abu ya ce ajiyowa ba dawa suka yi shi abubakar kai da khalifa ko umar ne ya ce ya kace a bada ce ba badawa umar ce abubakar abu zanga masu musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da zaka wani ma'alfata ƙulubun a ana neman kare sharrin su ne ana tsoron sharrin su ne a ba ta dan a zama lahiya umar ce a musulunci zaman kan shi yake ko ku musulunta ko ta kobi ba ruwan ku kwaram ba mu zuban wani mamu sassata ba wani tsoron da ana yi ne saboda rauni to yanzu musulunci zaman kan shi yake ko mutum ya mai kauya ko kuran mu da shi ba mu gaske ba ba da abubakar ce umar kana gaskiya abubakar ba shi da shekara gaskiya umar ko ta yi kudu ba ba da ta ke shi aka ce a yanzu ma in aka sa ko wani shugaba ko wani azalimi ta hanyar zaka zai ka sassabci ko sauƙi ga musulmi ana yaba shi tunda kuna da rauni ke da a halin raunin aka ga ba da kuɗin zai tasiri ana yaba wani ko da ba musulmi bane ba da aka da sharrin shi magana kenan amma mataka ana cikin izza da buwaya ba ba su kuma magana kenan dama an ce ana da an ce da mai malif ta lubum ana lalabas ne ana kenan lalabas kenan da a samu sauki ga wajen su to nan dai kenan zuma ya dace da wuri zuwa wuri amma ba ta gashi duki a ware ga wata kawai ko abin haka na a idan wanda ana ga cewa za ta tasiri an bashi wannan yanzu ma ba kowa kamar mai suka ce wallahi ala yace wa fi riqabi haka nan zakka akwai bayi akan zo misali wani zai ce ga bawa na dole mai kuɗi fansa biya kaza zama da to irin aka samu bayi wanda suke neman fansa ko a dora musu fansa a cikin zakana a cirewa a je a biya wannan kuɗin a saye su a maida su ƴaƴa nan a cikin musulunci ana yi da kuɗi a saye a saye mutum ya hutu daga cikin bauta an akwai bautar inda an akwai su wal gharimin haka wanda ya ci bashi a ce nan bashi akwai bashi wanda annabi ya magana na na irin wanda annabi ya magana akan halatta zakka ga wanda halatta roƙo ma don zai zai dauki hamala hamala hamala wani karamcin da laraba suke annabi ya skona ba ana yi yanzu ana wata rikici tsakanin wanda wani na kuɗi ne rigimin kuɗi kowa ce bai saki shi ya ce an bashi wani misali wani ya ce wallahi na ɗabin kaza shi ce baka bi na misali ana rikici wani rikici dai gama to sai mutum ya zo ce to wani wanda kace ya mutu ba kaza bane ko ake rigima kan shi latiju sai ya zo ce to ni wannan kudin gaba da ba shi ka goma ne ba ko shi ka dari ne ni na doka nan na bashi ko za ta mutu to annabi ce wannan inda nake wannan hamala ce iya da dama je ko roƙo yi to da samu zakana ya bashi a taimaka mishi je biya wannan rigima ya kashe wutar rigima su suna yi wannan kashe wuta kuma mutum da rigima ba tashi bace kurum ya kashe wutar gizo dan da kashe rikici kurum ya ce na ɗauka na biya to wannan kaga nau'in bashi ne ko ko a bashi ne ya ci na ce wani harkoki suka rike wani abu da ya zo imami shi shi ma biya mishi mata daban da bashin wauta mutum je ɗauki bashi je mudi ko je bin mata ya takarci ya sa mata wundi su wanda kuɗin mutane ya je ya aiki wannan ba a taimaka wannan ɓanna ce waɓanda ci ne ba a taimaka mishi wannan amma bashi na daruwa zauwa shi ba da iya wannan sai a taimaka biya mishi ci zaka wani lokaci zaka laraba na yi nan ma wani lokaci wasu laraba sun zo sun yi nan gidan kaso abin da ta biyar da sabbi sai ta gidan kaso waye da abu da wani ba shi riye shi ya hudo shi da sai mutum ya da sai mutum kaza ne zai biya ya hudo su ta su wani ana haka bashi ana kana biya mutum bashi a hudo shi da kaso don abu ne cikin abin da aka ware na na zaka ya cikin ta ya ta wa fi sabilillah haka cikin ɗaukaka addinin Allah nan an ce duk abin da yake da alaka da ɗauka addinin Allah wa'azi ne zuwa wa'azi ne ba ka huta ce za ko aje aiki ko a sai mai aje ai waye a yaki ko don ya cikin fi sabilillah tunda Allah ya ce jahidu bihi jihadan kabira kai jihadin mushrikina bi amwalin wa anfusikum wa alsinatikum ku yaki mushrikai da dukiyanku da zakanku da halishanku kuma ce jihadin bi jihadin kabira kai jihadi da qur'ani wannan jihadi ce jihadin kabira kenan jihadi da wa'azi ma nawa jihadi ne don abubuwan na isa da dawa ana yi da su kuma cikin fi sabilillah an ce a kudin zakka ana iya ba mutum ya je haji tana cikin arabi ta cikin fi sabilillah eh ana biya kabiya wannan haji haji da kudin zakka tana cikin fi sabilillah amma ce ba a gina masallaci da kudin zakka kai da ba masallaci ba gina masallaci da kudin zakka na ga wani lokaci an samu wanda ya san tarihin gina sultan bello na da abuka gumi na kaduna da babban masallacin wannan an shekaru ana ginawa to matsalar duk gudun da ake ga kasa karewa kuma shi an san da ta abu wace gaske magana ba rizaka an kawo da araba masallar ba sa cikin ginin to amma kuma da ƙarshen lamari dai abu ga malam suka shiga ta mishi ya ga irin abin da yake ciki na abin taimakon addinin da matsalolin a sun kasa a shi daga ba sai halitta a mace zakar da a yi da ginin shi ne aka amsa aka yi da wani gina zaka an samu amma a takaice dai ba a aka ce ba a gina masallaci da kudin zaka eh ba a gina masallaci da kudin zaka aka ce ba gina shi masallaci da kudin zaka eh gaskiya magana aka bude kowa za a sa karuwa ta sumiya dogowa wata sumiya ma kanta yace wannan masallacin aka tsara da wallahi sai azabun da gaskiya ana da yawa kashe kudi a masallaci abin da bai shi da wani fa'ida ta ya sumiya hudu na sumiya hudu wallahi ta gina masallaci ya goma ƙanana a ƙauye wallahi sai ta gina kana su bi ina su bi kudin ta suke ci to ka tambaye masu kudin ta ci wallahi shi da gaskiya ta ce bacci ki ce bai ciki gidan masallaci bai cikin abin da zaka shi kudin zaka kan shaida ba masallar ba sai ko tafi ko waye da kudin kudin zaka ba masallar ko su ci kudin kenan wannan abin da Allah ya jero na sarrafa zakka ko sadaka talakawa za mu ce masu karamin ƙarfi miskinai wal amilina alaiha da masu aiki wajen raba zakkar ko huddata wal ma'rifata qulubihim da alaka je mun jayo hankalinsu wa fi riqabi cikin yan tadabawa wal gharimin da biyan bashi wa fi sabilillah da jihad taimaka ma addinin Allah wa bin sabili da dan bulagoro wanda guzuri yanke mishi nan an ce fi sabilillah a cikin tsarin addinin misali sojojin yaki kuma sojoji hadi fi sabilillah a cikin ko da an ce mutum mai hali ne ana ba shi a ciki duk wanda yake runduna cikin tahiya sai soji ne a cikin domin fisabilillah ko da yake a cikin tahiya da yake a ciki kina nan iya biyan ma'ana masu zuwa jihadi fisabilillah da kudin zakka ko da masu hali na garin su haka dan bulaguro ko da a can mai hali ne yanzu guzuri yanke mishi za a ba shi a ciki ya sa zuwa garin su wannan wanda ana magana in abu ya tabbata gaskiya mun za a zai bisa bilin ne sun yawa kowa bisa bisa bilin ne kuna kuna abin ya zamanto gaskiya yanzu ya bukata mutane amsa nasiha ma da hama waye gari na kwarin ma ba ganiya ba kare na kware ba kare wanda yake na hakika da musulmi abin ya zama kamar sana'a kullun suna balaguro ne yazo ya balaguro kaza kaza guzu yake mishi la da yawa ba gaskiya bane mahi yawa an gaskiya mahi yawa gaskiya ba gaskiya bane kuma da abin kurin sana'a gaskiya inda ka bincika ganin amma dai sai ka dan akwai dar mewa aka ji lalaci gindi wani abin akwai lokaci akwai dar mewa lalaci gindi wani kama abu kwarai a in dai mutum wani mai da abu sana ne dole gaskiya a yi ma a hana shi a hana shi don a rage lalaci don lalaci ne mutum ya zo da ƙarya kuma ba haka bane ba gaskiya an sha kan misali a nan nan wani ya zo na yana yawan taimakon wallahi a nan da gaskiya wallahi mutane suka tauta mishi aka ta bashi ita bayani ashe ɗan dangura ba gaskiya bane kun na je can daidai can wuta wallahi na siya warin giya warin giya na shaɗe shi hudu ba wannan hudu sun ce hudu hudu ce kuma banza ce da zaka shagiya ko ba ba ka ga shagiya na sun ce ka mika wannan sa kansa warin giya wala warin giya ka sha kuma an bashi an tada an tada shi haba ku sai wani Allah da rawani shi garwa kace kace ko ahli sunna ne da rawani da gemu da komai masallacin kandarga ayin sallar sallar azhar ta shi yazo da magaran daga tawaye yazo yazo da magaran wani dan wushe ne gidansa kola yazo kuma annabi bai nan wallahi yaso ya koma gida kun babu kaza kaza kaza ni wallahi jirgin da gaskiya wallahi na yarda to yake muna da noci muna da kamar kamar ɗan rumbo noci muna mun yi magana su aka samu wannan himjin ba da demin tarif sai a kai su ni wallahi na dauko tsakanin Allah na dauko shi zan kashi rumbo sashi mota to iya bayan mota ta yi na iya dan alama da kamfe nutsuwa sai rikta da dama muna neman irin in dan wada za ka dala wala na ce a dama ina san dama za mu san irin ku take da Allah da da ba yana ne kai ka a da Allah da daya wallahi a shekarun dan dan wada ina tsayawa kurin furk ya wuta da tsere suka gani kuma na ga mutum babban mutum na cigaba da Allah suka gwada shi dole suna nan da yawa sun mai da kurin wannan abun dan bulaguro kurin sana'a amma tabbas dan bulaguro ko mai hali ne a garin su in sa matsala a taimaka mishi faridatu min Allah wannan wannan farilla ce Allah yanka ta wannan wanda za a ba zakka a cikin bayin Allah da wanda Allah ya yi wata zakka wata farilla ce daga Allah kina abinda Allah yanka wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima cikin tsarin shi ta gaba
ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم وسدي daga cikin wasu kalan munafukan kala kala ne halin daban-daban yuzuna annabi suna cutar da annabi wa yaqulun huwa udhun suna ce uzun wannan kada magana ce ta suka mana wani komiji yake ba ruwan shi bai gane ga sai kai akwai ne komiji ban gane ya kasan kunne komai shiga ki ba kunne komai akwai akwai mun shiga kunne komai shiga ki komai shiga kunne ki komai kai to na ma'ana wai kai mun mutum mutum ba ruwan shi komiji yake kurin bai gane gaskiya da kariya kurin haka suke ce mishi dan sun ga sukan kawo hamdan kariya yake yi wannan kyalisi ne ki kyalisi ne ki barisi ne ki sai suka kamar annabi kai man shi kai kai uzurin ne ma'ana mutum ne komai kwa sake ba ruwan shi yace suna cewa uzun qul huwa udhun khairun lakum ce musu eh kunne ne amma mai jin alkhairi kuma matsayin shi wannan halin nashi da bai kama ku da wannan abin naku alkhairi ne ku kan gare ku annabi ya zama rahama ce gare ku da mutum zai zo iya cikin halin munafucin annabi ya ce da munafiki ne amma ana wani hadi yau da gobe da kanshi sai gyara ai mu akwai da munafukai me suke munafucin a ba su yarda ba cewa Muhammadu manzon Allah ne shi ne matsala ko to wasu a cikin tahiyya suke ganowa da gaske annabin Allah ne haka suke ba kake zaba kasan ba amma cikin tahiyya suke gano lalle wannan abun ba annabin Allah bai kaza bai kaza kaza kana kenan wannan kanshi kyalewa da yake wannan rahama ce gare ku kuma ku alkhairi ne gare ku haka kenan ba abin da ba a ce wai bai gada da yawa iya ganowa kyale ya ce kuri yace wannan khairul lakum annabi yu'minu billahi wa yu'minu bil mu'minin annabi iya imani da Allah kuma iya yarda da masu imani kenan da yake tare kyale na kuwa shi yaji da bada komi ba da bada zai shi wara ba da ka ba ya kyale ka amma annabi da masu imani ne yake yarda da maganar su ya amince da maganar su in suka bayanin ma ya sa abin da yake shiwa ya sa abin da kyale da bai iya gane gaskiya kare yake yarda ce kenan yana yarda da maganar masu imani ba ta kuma shine wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum kuma annabi rahama ce ga masu imani a daga cikin ku wal ladzina yuzuna rasulullah duk masu cutar da manzo na Allah wannan ga alƙawlin lahum azabun alim suna da azaba mai tsanani gobe kiyama kira da kace annabi kenan sukan doka bai ganewa ne kullum guje komiyar da yake ko ko kame kare mai yarda yake so san cewa da yake jin kyale ba dan bai gane ba a kurin kyalewa ce ki kuma ya san iya gane gaskiya da ƙarya ba irin wancan musamman ko tsammanin mutumin ne kurin ba ce ne kwashi kwashi ko yi mai gane ba haka bane ba wannan cikin suka ne wallahi kace suka ce da haka na annabi ba haka bane ba ne ce gaba yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم wannan mutane suna rantsuwa da Allah don ku yarda da su ku amince da su su masu imani ha masu kenan wani sai suke tauna rantsuwa da gaske kamar da gaske to Allah ya ce wallahu rasulu haqqu an yurdu ba ku ba a kamata su nemi yardar Allah da manzan shi ba ku ba eh ba ku ba su yi mana kenan su yi imani na gaskiya suka neman ya suka neman mana nan kowa ma suke a su mutane su da su a kamata suka neman yardar Allah da manzan ba ta ku tabbatar masu imani ba suke ba kan sanawa da rantsu kariya don kariya ce suke kina Allah ya ce Allah da manzan shi shi hidacewa su nemi yardar su an ce an ruduhu ce ruduhu ma ba dan ka Allah manzon shi na ce domin yi neman yarda Allah ne mata manzon Allah ta bugu ne baka yarda su eh neman yardar ai ma dan girmama abun ko kwa cewa duk abu guda ne yardar Allah da manzon Allah duk abu guda ne manzon mai kamar da rasul bakara ta Allah don da Allah ibn manzon Allah ya ga Allah bin Allah bin annab bin Allah ne ba ni mamunci kansu a takaice kenan dai ga inda ya kamata ku nemi yarda ba yan tsokariya ba ku nemi yarda Allah da manzon shi in kanu mu'min inda har da imani mu'minan gaskiya ne wasu ba da zo sai suna muku rantsuwa kullun rantsuwa kariya rantsuwa banza a su nemi da Allah da manzon shi kurin in dai masu imani gaskiya ne to ga za su nemi da ba ta ku ba ku kuma kuma mabiya ne
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم alam ya alamu annahu man yuhadidu Allah wa rasula to shin ba su san ba da cewa duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi kowane ne fa annalahu nar jahannam alko alqaulin Allah Allah tabbatar mai da wutar jahannama kuma khalidan fiha in ya shiga har abada ne wa zalika alkhizyu alazim wannan awaye gari a same ka a jahannama wace kaskanci mai girma kira mutum ya nemi tsira daga shiga wannan halin azabar Allah duk wani saba ma Allah da manzon shiga matsayin shi kenan ta rage gare ka kuma kowa san abin da ta rage shi ta ce mutum baka iya sanin zuciyar shi amma ya san kanshi ka san kanshi don sakamakon dole saba ma Allah da manzon shi kaskanci ne da azaba mu girma wajen Allah ci gaba يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة سورة nan ya zala munafiqun iya dokan cewa ana musu kaman ana musu cewa su yi hattara su yi hattara amur ne ku yi hattara munafiqun su yi hattara an sun za a jam suratun tunabiyin biyan fi kulubin su yi hattara kadda a dan Allah zai sabakar da sura ta musamman mai bayanin kama sunan mutum ta bayanin kanshi ke su yi tsoron haka ko kuwa shin khabar ne munafukai suna kullun cikin tsoron halin da suke ciki kullun suna tsoron sai wata sura kar ta kawo labarin ta kama sunanka kullun cikin halin tsoro suke ka aje sura ta kama sunan wani wannan halin da suke ciki kenan to an ce tabbas cikin haka suke rayuwa kullun suna cikin halin tsoro dan nawa aka tona asirin su ke suna rayuwa cikin halin tsoro ka a saba da wata sura to na bi'in biya fi kulubi daga ba da labarin abin da yake cikin zukatan su wani wani magani ba a yi da suka wuce bayan nasu a gaba zaga abu da yawa da Allah zike Allah ce kaza za su ce kusan ce kaza Allah shi ake kin sura tauba al-fatiha ta kuma ta da munafikai da yawa ta kuma ta da su da yawa ta to da asirin su wannan ko ne yawa kana da kace ke suna tsoron sura za ta zo ta kusi hattara akan wani sura za ta zo ta yi bayanin abin da ke cikin zuka ta sanar hutun ta yi bayanin karar rahimi Allah ce gaba ya ce kudin tazu za ka Allah ce mana nan kan ci ta ta dide ne mana ku ta izgilin ku ku ta izgilin ku eh mai izgilin izgilin shi amma kusan inna Allah mukhrijum matahazarun abinda kuke gudun Allah sai hudo shi da wani ko boye muna wucin Allah ya zo ya mutu nasiri eh Allah zai tono abinda kuke boyewa ka gano sai an gano eh magana ke wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب أنا بن يوم كان عاقل تبوك النداء أنا بن يوم كان wasu daga cikin munafukai wanda an matsa da su sai suke maganganu cewa ka wannan wannan sai suke suka sabe da annabi wannan mutanen wannan masu girman ciki matsorata kaza kaza kaza suna aibanta annabi sahabbai a cikin tahiyya sai wani musulmi mai imani sai ji su karaba kullun shi shi da zuciya rasulullahi ga abin da ake ciki wa ga abin da wani wani wani ke ciki su wannan wata wannan sura ta sabka wani aya kayan su zo su ba da amsa Allah sabkar da wannan bayani in suka zo in ka musu tambaya ga jawabin za su maka ƙwararri kenan kayan su zo Allah sabkar da aya wala in sa'altahum inda har zaka tambaye su me yasa kuka kaza kaza abinda kun suka hodi aka aka musu tambaya la yaquluna tabbas Allah ce za su ce maka innama kunna nahudu wa nal'a ai muna dan rage tahiya ne muna wasa ne wasa ne muna kakaci ne je hujja maka ba haka bane ba haka za su gaya maka in ka tambaye su Allah ga annabi shi kayan su zo ne su bada amsa Allah ya da ayar kuma suna zauwa kin haka nafsul kalam eh sai Allah ya ce kulto ga ya musu in aka musu wannan suka ce maka ai suna wasa ne da rage ta su ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasihun ce musu shin da Allah ne ko da auren Allah ne kuke izgilin tastazun to wanne kuke amma wanne ne ne zolaya Allah ne kuke kuke zolaya ko ayoyin Allah ko manzon Allah a cikin ukun wanne ne na zolaya wanne ne abin zolaya ciki kaga nan ukun gaba daya babu magana zolaya a ciki da suna magana kan wannan abin ne imma annabin imma ayoyin Allah babu ɗaya wanda kuke dama ku izgili kanshi yace la ta'tadiru to ga musu kan ma ku ka hamzarin komi Allah bai buƙatar hamzarinku kada ka farto ba da imaninku kun kawurce bayan imani ta kenan anan izgiri da Allah ko ayoyin Allah ko ga manzon Allah kawurce kun ba da maka hamzarin komi kun kun ka kawurta Allah ce kada ka farto haƙiƙa kun kawurce Allah ce kuma ce ba da imaninku bayan kun imani kenan ko kana da imani izgiri ga Allah ko ga ayoyin Allah ko ga manzon Allah zai kawurta ka haka Allah ce kada kafartum ba'd iman Allah ce inafu an ta'ifatan minkum nu'adhib ta'ifa in zai dawa kuma su ba cikin su Allah ce idan muka yi rango mai ga wasu daga cikin ku masu wannan kalmomi masu wannan aikin idan muka yi rango mai ga wasu to tabbas zama zama zama wasu azaba kuma Allah zai kawo musu da azaba da ko da yawa a cikin sun tuba don abubuwan iyakan su gano lalle in ba manzon Allah wani abu ya kana dan labarin da aka bada nasu suna zawwa aya ta sabko sun ba da jawabi jawabin da ƙura'ayin ya kaza sauri haka suka faɗi ba canji to dai aka san wani abubuwan sai su yi su lura su gane kai wannan gaskiya wanda wani abu wani an ba maza Allah aka fito kada in ba maza Allah ba bai wa abin da yake zakata muka yana boye a kan aya kayan mu zo kuma abin da daidai to nan da yawa suka gyara imanin suka zama wasu imanin kwarai shi Allah ke cewa kenan in na afu an ta'ifata minkum in muka yi ranko mai wasu bangare daga cikin su nu'adib ta'ifata min zamu wa wasu bangare azaba a cikin su da fa ba su tuba ba bi annahum kanu mujrimin domin miyagun mutane da ba jiramin da ya kawuce ga Allah yana shi da Allah zai musu azaba lokaci ke ne Allahumma salli ala Muhammad insha Allah kenan gobe za mu yi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته